بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi sha takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara shida daidai da biyar ga watan julai shekarar meladiya ta da goma sha biyar wannan shine kaset na ashirin da ɗaya daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الله أبنجي يجيكن شد غافرة للتافن اقتداء الصراط المستقيم yana tattaunawa ne dangane da mas'ala mai muhimmanci a aqidar musulmai ita ce mas'ala ta alwala'u wal bara ma'ana bayanai dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci kafirai dangane da kwaikwayo da kuma ainihin bibiyan tafarkinsu da tsare-tsarensu a cikin lafuzansu da maganganunsu da al'adunsu da bukukuwansu da tafarkin addininsu da tafarkin rayuwarsu ibn taymiya tattauna akan usul na wannan mas'ala tare da kuma yin bayani akan tafsilat na wasu bangarori na mas'ala musamman abubuwan da ke da alaka da bukukuwa na kafire Allah ubangiji ya tsare mu muna tabibiyan malam ainihin wato ibn taymiya Allah ya gafarta mishi a inda yake hakaito mana bayanai dangane da rabe-raben saɓani bayan da ya magana akan hadisai waɗanda suka tabbatar da cewa ya zama ainihin ƙaddara sai an samu wasu daga cikin al'umman musulmai sun koma suna bin tafarkin kafirai wanda daga cikin mazahir na wannan bin tafarkin kafirai ɗin shine akwai saɓani saboda saɓani ya kasance ɗaya daga cikin munanan ɗabi'u na kafirai da kuma waɗanda suka ƙibin littafin Allah daga cikin Yahud da Nasara sun yi saɓaloni da dama akan addininsu sun rabu gida-gida to musulmai ma za su yi irin waɗannan shi ne yake ƙara mana ainihin wato tafsilat dangane da cewa shi ne yake ƙara mana ainihin tafsilat dangane da cewa ainihin a saɓani ɗin ya kasu gida-gida daga cikin kashe-kashen saɓani ɗin ya magana akan ikhtilafu at-tanawwu wanda zai zama ba abin zargi bane sannan kuma yazo yana magana akan ikhtilafu tadad wanda zai zama akwai abin zargi a ɗaya daga cikin bangarorin wanda bata dace da gaskiya ba zamu tashi a inda yake cewa wa amma ahlul bid'ati fal amru fihim zahiru amma su 'yan bid'a al'amari game da su a bayyane yake wa kama ra'aituhu li kathirin min al-fuqaha haka kamar yadda naga al'amarin dangane da mutane da dama daga cikin malaman fiqhu aw li akthar al-mutafaqqihina fi masaili aw li akthar al-mutaakhirina fi masail al-fiqh ko kuma kamar yadda na gani inji ibn taymiya game da mutane da dama waɗanda suke yan baya game da mas'aloli na fiqhu wa kadhalika ra'aytu al-ikhtilafa kathiran bayna ba'd al-mutafaqqiha hakanan kuma na lura cewa saɓani na da yawa a tsakankanin wasu daga cikin almutafaqqiha waɗanda suke masu koyon karatu ta hanyar littafin fiqh wa ba'dul mutasawwifa da kuma wasu daga cikin sufaye wa baina firaqil mutasawwifa da kuma a cikin kungiyoyin sufaye din isu isu wa nadha'iruhu kathira ire-iren waɗannan suna nan da yawa ma'ana duka waɗannan bangarori na mutane zaka same su suna yi wa junansu ikhtilaf na tabat suna saba wa junansu saba wadda dole ne ɗaya ya zama mai gaskiya ɗaya ba mai gaskiya ba da gaskiya akwai malaman fiƙihu akwai malaman ainihin wato waɗanda suke masu karatu ta hanyar fiƙihu masana waɗanda suke masu al'adu ko kuma tafarki irin na sufaye da makamantansu wa man ja'ala Allahu lahu hidaya wa nura ra'a min hadha ma yatabayyanu lahu bihi manfa'atu ma ja a bil kitabi was sunna minan nahyi an hadha wa ashbahi yace wanda duk Allah ya azurta zuciyarsa da shiriya da haske zai ga abu da dama wanda zai bayyana mishi amfanin bin ƙur'ani da sunna da kuma amfanin bin abin da ke cikin alƙur'ani da sunna na hani game da saɓani ire-iren wannan wanda bai da hasken alƙur'ani da sunna zai ga wannan saɓanin da ake ba komai ba ne sai ce ai rahama ne ba ai saɓanin da ake ba komai ikhtilafu ummati rahama ya kawo hadisi wanda yake bai inganta ba ai dole sai an yi saɓani ko ya ce a ka ɗauki duk wanda ya maka amma wanda Allah ya azurta shi da haske da annurin alkur'ani to zai ga cewa lalle Allah ya mishi rabo na katar gamo da katar saboda kin biye ma wannan sabani da yake wa in kanatul qulubu sahiha tunkiru hadha ibtida'an lakin nurun ala nur ce duk da yake ana iya samun dama zukata masu inganci zuciyar da bata riga ta rikirkice ba dama can ko bata san komai ba da fitirarta takan kyamaci irin wannan sabanin yace amma nurun ala nur hasken wannan zuciya wacce take ba a rikirkita ta ba in ta samu ƙarin hasken sunna da da ilimi na addini sai ta ƙara kyamar sabanin ina fata mun gane duk wanda yake da lafiyayyen zuciya dama yana zuciyar shi lafiyayya za ta kyamaci sabani wanda yake mai raba kan al'umma sabani wanda yake na tabat sa'annan to wannan zuciya mai lafiyayya idan ta samu kuma hasken shiriya na ilimin sunna sai ta ƙara kyamatar abin fiye da da ai za ka ga da dama daga cikin mutane waɗanda suke irin waɗanda aka ambata jiya a cikin karatun da muka yi a silsila waɗanda suke daga cikin awam amma ba su samu rikicewa ba wanda suke akan fitira za ga suna kyamar saɓanin da malamai suke din nan ba su so su ga malamai na saɓani kowane iri ne ba to fitira suke taimakon su akan wannan kyamata to idan Allah ya taimake su kuma sai suka samu malaman sunna suka daura su akan tafarki mai kyau sai kaga a lokacin kuma kyamatar da suke wa sabani ta karu ina fata mun gane wannan wa hadha al-qismu alladhi sammaynahu ikhtilaf at-tanawwu wannan bangaren da muka kiraye shi da suna ikhtilaf at-tanawwu kullu wahidin min al-mukhtalifayn musibun fihi bila taraddud idan aka ce sabani ikhtilaf at-tanawwu ne to kowa a cikin bangarorin guda biyu zai samu lada ba tare da kokonto ba lakin zamma waqi'un ala man baga al akhir fi amma zargi yana zuwa ne akan wanda yayi madayan ta'addanci sabani da wasu suka samu kansu a ciki wanda yake tanawu'i ne wani yayi sallah tarawi a masallacin shi raka'a biyar sai kuma wani ya je wani masallaci daga wannan masallacin sai ya ga su kuma sun yi raka'a bakwai to kaga sun yi sabani wajen adadi sabani ne tanawo don kowannen shi ya halasta to babu matsala ina matsala take da a ce masu raka'a biyar za su ce masu bakwai ba ku kyauta ba kun wuce makaɗi da rawa haka matafiya ne guda biyu wani na azumi wani na shan ruwa wannan yana shan ruwa saboda ba zai iya azumi ba kuma dama tafiya na daga cikin uzurori a shari'a na aji azumi shi kuma wancan ya aiki da azima yana ganin gare yayi wa anta sumu khairul lakum to babu matsala kowa a cikin su ya dace da daidai duk da yanzu sun yi sabani wajen yadda suka mu'amalanci wannan ibada ta azumi ina za a samu matsala shine idan wanda ya azumin ya zargi mai shan ruwa da cewa kai rago ne kai baka son yin addini kana da ragantaka ko kuma shi wanda ya sha ruwa in ya zargi wancan da cewa ka cika zafin kai ba an ce ka soke azumi dan ka tafiya to wannan zargin da za ka yi ma ɗan uwanka bayan kun yi saɓanin tanawo shi ne abin da babu kyau ina fata mun gane wannan jama'a sai ce wa qad dalla alqur'anu ala hamdi kulli wahidatin min at-ta'ifatayn fi misli zalika qur'ani ya nuna mana yabo ga kowace daga cikin bangarori guda biyu na saɓani na at-tanawwu cewa abin yabo ce ba abin zargi ba idza lam yahsul baghyun idan ba a samu ta'addanci ba idan ɗaya bai yi matsayin ta'addanci ba kama fi qaulihi kamar yadda Allah yake cewa ma qata'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillah ko ku cire wani bishiyan dabino ko ku batta tana tsaye akan watan jijiyoyinta to wannan da kuka yi da izinin Allah kuka yi daidai wa daida ne babu laifi wannan ishara zuwa ga da yace wa qad kanu ikhtalafu fi qat'il ashjari faƙaɗa a ƙaumin wata raka akharuna wannan sahabbai sun riga a lokacin sun yi saɓani game da sare waɗannan bishiyoyi sai wasu suka sare wasu kuma suka ƙyale ishara zuwa ga abin da ya faru a wata gona ne mai suna a buwaira gonan yahudawa wato ainihin banun nadir waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ya ce mashi lalle lalle a je a kewaye su a ainihin wato yaƙe su bayan sun karya alƙawarin da aka yi da suna cewa ba za su taimaki wani kafiri akan musulmai ba da aka je sai manzo Allah ya bada umarni a fara sare waɗannan bishiyoyi shine sai suka samu zari'a ta magana da za su yi cewa to kana cewa kai annabin shari'a ne kai annabin alheri ne yanzu ka zo ka sa ana sassara bishiyoyin mu yanzu ina alheri a cikin sare bishiyoyin nan ko ka kashe mu ba za su maka amfani ba sai suka sa mutane shubuha shine sai wasu suka ce eh a sare wasu suka ce ka a sare da haka wasu suka sare wasu suka bari shine Allah ya saukar da aya ya yabi dukkanin bangarorin cewa waɗanda suka sare abinda suka yi Allah ya yarda da su wanda suka bari su ma abinda suka yi Allah ya yarda da su duka daidai ne kaga sun yi sabani amma kuma Allah ya yabi dukkanin bangarorin guda biyu mun gane wannan ko wa kama fi qaulihi da fadin Allah da yace wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma yace wa Dawuda wa Sulaimana kuma ka bada labarin annabi Dawuda da ɗansa Sulaimana waɗannan annabawa guda biyu ɗaya da uba idh yahkumani fil harfi yayin da suke yin hukunci game da gonan nan idh nafashat fihi ghanamul qaumi yayin da aka samu wasu wasu dabbobi al-ghanam kama a ce awaki ko tumaki suka yi kiwo da dare lafazin nafasha shine kiwo da dabba za ta yi cikin dare ba ra'ayu ba ra'ayu shine kiwon take cikin rana tare da mai kiwo amma idan ta kubuce cikin dare ta je ta ci abinci ta yi kiwo sunan shi ainihin wato nafash to iz nafashat fihi ghanamul qaumi yayin da dabbobin mutanen suka yi kiwo a cikin gonar wa kunna li hukmihim shahidina Musa Allah mun shaida abin da suke hukuntawa fa fahamnaha Sulaimana sai muka fahimtar da Sulaimanu abin da ya zama shine daidai game da hukuncin wa kullan duka su biyun ataina hukman wa ilma mun ba su ilimi kuma mun ba su shugabanci abin da ya faru kamar yadda Bukhari ya ruwaito da kuma al-Imam al-Qurtubi ya bada labari a cikin tafsirinsa shine wani mutum ne mai gona ya ainihin wato samu matsala shine ga wasu dabbobi da suke makwabtaka da shi a garken su suka shiga cikin dare suka yi mushi kaca-kaca da gona wanda kuma bisa ka'idar shari'a shi zai gadin gonarsa ne da rana su kuma masu ainihin wato dabbobi su killace dabbobinsu da daddare ta kawo annabu dawo da wannan shari'a sai ya kwace wannan dabbobi ga baki ɗayansu sai bai mai gona ya ce kai kuma mai gona kai kuma mai dabbobi ka je ka an shi gona gona da dabbobinka suka bata shi kenan sai ka rike ta haka alalace ka ba da dabbobin ga baki ɗaya to har za su fita daga fada sai ga sulaimanu ya tambaye su me ya faru sai suka ce ai kaji kaji ga hukuncin da mahaifinka yi sai ya koma da su ya ce ku zo mu je ya koma ya ce baba wannan hukuncin ba haka ya kamata a yi shi ya ce to ya kamata a yi shi ce yadda ya kamata a yi shi ne a ba da gonar ga mai shanu ga mai awaki shi kuma mai awaki a ba shi gona wato su canji din amma ba dindindin ba canjin da za su yi shi ne gwargwadon daidai lokacin da shi wannan mai dabbobi zai gyara ma mai gona gonarsa shi kuma ya ci gaba da mai kiwon dabbobin yana amfana da su har zuwa wannan lokacin sai kowa ya mayarwa da ɗayan dukiyarsa annabi Suleiman ya faɗi wannan mahaifin kuma ya yadda kuma Allah ya yabi cewa wannan shine hukuncin daidai kaga Suleimanu hukuncin da yayi ya saba wa mahaifinsa amma kuma dukan su Allah ya ce wa kullan atena hukman wa ilma gaba ɗayan su mun ba su hukunci kuma mun ba su ilimi fa khassa Sulaimana bil fahmi kaga sai Allah ya kebance cewa Sulaimanu ne ya fahimta fa fahamnaha Sulaimana bai ce fa fahamnahuma ba amma wa asna alaihi ma bil ilmi wal hukum dukansu kuma ya musu yabo da cewa malamai ne kuma masu ainihin hukunci wa kama fi iqrarin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda kuma manzon Allah ya tabbatar da dukkanin bangarori biyu na sahabbai yawma bani quraizata liman sallala asra fi waqtiha wa liman akharaha ila an wasala ila bani quraiza yace da wanda ya sallar la'asar akan hanya daidai lokacinta da kuma wanda ya batta har sai da ya jinkirta ta ya je banu ƙwaraiza sannan ya yi to duka waɗannan sun yi ainihin abin da manzon Allah salama ya yadda da shi ya ce babu laifi ga shi aka sai ce banu ƙwaraiza hum hayyun minal yahudi nazala qabla al-islami hawla madina wasu ƙabilun yahudawa ne waɗanda suka sauka kusa da garin madina kafin musulunci suka yi gidajensu nan wa hum hulafa'ul ausi suna da alkawari tsakaninsu da aus na taimakekeniya walahum mazari'u wa qusurun wa husunun qurbul madina suna da gonaki da ainihin dogayen gidaje da katangu waɗanda suka kewaye gidajen kusa da garin madina wa kanu qaduwa qadu wada'ahum annabi sallallahu alaihi wasallama ala alla yuharibuhu wa la yumali'u alaihi aduwahu kuma da su da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai alkawari cewa ba za su yake shi ba ba kuma za su taimaki abokan gaba shi akan shi ba lakinnahum naqadu ahadahum yawm al-ahzabi ma'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallama wa zahara wa zaharu al-ahzaba min mushriki quraish wa ghatfan sai dai sun karya wannan alkawari suka taimaki kafiran quraishawa da ghatfan a ranar ainihin ahzab falamma afshalallahu al-ahzaba yayin da Allah ya rugurguza shirin waɗannan kungiyoyi wa azhaba rihahum ya tafiyar da karfin su جاء جبريل عليه السلام بالأمر من الله بأن يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة قبل أن يدعوا أسلحتهم سيب جبريل يقول أمرني لك الله تشيوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم سجويا ستفق بني قريظة كاف ما أجي مكاني فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيمن ذا الله يتشي لا يسلين أحد العصر إلا في بني قريظة kada wanda ya sake ya sallar la'asar sai ya je banu ƙwaraiba fahasarhum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi salama sai manzo Allah ya je kewaye su hatta nazalu ala hukmi sa'ad ibn mu'adh har suka sauko akan hukuncin sa'ad dan mu'adh radiyallahu anhu fa hakama bi an yuqtala muqatalatihim wa tusba zararihim ya bada hukuncin cewa a kashe duk wani mayaki a cikin su kuma a kame matansu da ƴaƴansu mata a matsayin bayi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace qadaita bi hukmillah sa'adu kai hukunci irin hukuncin da Allah yake so karanta kissar da tsayinta a cikin ibnu kathirin mujallad na uku shafi na 223 zuwa da 43 da fathul bari a cikin mujallad na bakwai shafi na 407 zuwa da 16 to wannan abin da ya faru shine sai suka tafi sai wasu suka tsaya suka yi sallan daidai lokacin da ainihin wato lokacin sallayi su abinda suka fahimta umarni ne da a yi sauri kawai a fita wasu kuma suka fahimci cewa a'a annabi yana nufin ne komin rintsi sallar la'asar din nan yau kar mu yi ta sai mun isa banu ƙwaraiba suka yi aiki da zahiri waɗancan kuma suka awwala da sauri da suka je gaba ɗayan su suka ba manzo Allah su sama labari manzo Allah ya tabbatar da kowane bangare a ciki bai ce su wane ne suka dace su wane ne suka kuskure ba Allah ya sa mu dace وكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يدكم من ذن الله يفعل تشيوا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأقضأ فله أجر yace idan mai hukunci yayi kokari wajen yin hukunci sai ya dace falahu ajrani zai samu lada biyu ladan kokarin sa da kuma ladan dacewarsa wa idza ijtahada idan yayi kokari fa akhta sai zama ya kuskure sawab falahu ajrun zai zama yana da lada guda daya shine ladan kokarin da yake kenan wa nadha'iruhu kaseera ire-iren waɗannan suna nan da yawa nassoshi da maganganu wanda suke tabbatar da cewa a cikin ikhtilafu tanawwu babu abin zargi game da dukkanin bangarorin guda biyu matukar dai akwai na farko cancanta tukunna ilmance cewa abin da suka yi sun cancanta ba 'yan ainihin wato ta kife bane waɗanda ba malamai na gaskiya ba suka shiga harkan malamai sannan kuma babu son zuciya wajen zargin ɗayan ɓangaren cewa abin da nake a kai shine kaɗai daidai kai da kake akan naka ba daidai bane ko kuma son zuciya ne ya kai ka ko son banza ko son sauki matuƙar dukkanin ɓangarorin suna da tabbataccen nasi to ba abin zargi bane dan an ji ainihin wato wani ya aiki da shi sai mala yake cewa wa idza ja'alta hadha qisman akhara sara al-ikhtilafu thalathata aqsam idan ko ka dauki wannan na ainihin malijtahada fa asaba falahu ajrun wa malijtahada fa aqta falahu ajrani wa malijtahada fa aqta falahu ajrun wahid cewa shi ma wani saba wani wato kismi ne mai zaman kanshi to yanzu an samu kashi na uku kenan wa amma al-qismu thani wancan na biyu min al-ikhtilafi al-madhkur fi kitabillahi daga cikin sabani waɗanda alqur'ani ya ambata fa huwa ma humida fihi ihda ta'ifatayn shine wanda Allah ya yaba wa bangare ɗaya daga cikin bangarorin sabanin kaji wancan bangaren Allah ya yaba ma dukkanin bangarorin wancan sabanin Allah ya yaba ma dukkanin bangarorin da suka yi musharaka a cikin sabanin shine tanawwu kenan na biyu fa shine wannan at-tadad wanda ɓangare ɗaya ne kawai Allah ya yaba kamar wani iri kenan shi ne yake cewa wa humul mu'minuna Allah ya yabi mu'minai wa zamma fihi al-ukhra ya zargi ɗayan ɓangaren kama fi qaulihi ta'ala kamar cikin faɗin Allah da yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din ila qaulihi walau sha'a Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا yace fadin Allah da yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ila ala ba'd waɗannan annabawa da kaji ana ta ambata ana ta labarin su to mun sanya wasun su su zama sun fi wasu falala mun sa wasu ɗaukaka fiye da wasu wannan aya ba ta da iskali dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo suna nuna cewa kada a yi mufadala tsakankanin annabawa kar ku ce na fi Musa, kar ku ce na fi Yunusa ɗan matta da makamantansu. Domin malamai sun yi bayanai kala-kala wajen maganganu bakwai game da haɗa waɗannan ayoyi da kuma waɗancan hadisan. Magana mafi dacewa shine wadda aka ce, abin da ayoyin suke nufi, aikin cewa annabi wane ya fi wane, to ba na mutane ba ne na Allah ne. Su mutane ba ruwansu, kar su dinga gwara annabawa suna cewa wane ya fi na wane. annabin mu al'umma kaza ya fi na al'umma kaza amma in har za su yaka to su ɗauki ayoyi ko maganganun da Allah ya ce annabuwa ne ya fi wani sai su yi da shi in sun samu ina fata an fahimci wannan ai ka ganin da ya ce mun sa wasu sun fi wasu ɗin bai faɗi waɗanda suke ƙasan ba ya dai ishara zuwa ga falalolin da ya ba wasu to shine maganar da malamai suka kawo ɗaya daga cikin maganganu guda bakwai a karanta tafsirin al-imamu al-hafiz ibn kathir ya maganganu akan haka da shi al-imam al-qurtubi a takeice yace waɗannan annabawa faddalna ba'dahum ala ba'd daga cikin Allah yace minhum man kallama Allah daga cikin sa akwai wanda yake magana da Allah ba tare da dan sako tsakankani ba shine ainihin annabi Musa kamar yadda aka sani ko warafa ba'dahum darajatin kuma Allah ya ɗaukaka wasu zuwa matakai-matakai kaman khalil Allah ya bashi matsayi na alkhulla kaman annabi wannan da muka ji dawuda da sulaiman Allah ya ba su sarauta ya ba su ainihin ilimi ya ba su dukiya ya mallaka musu sarrafa halittu iri daban-daban tun daga aljanu da tsuntsaye da iskoki kaga duk wannan su ma yana daga cikin warafa ba'dahum darajatin sai ce ne mamene ne wa ate na isa bin maryam albayyana ko sannan isa dan maryamu kuma almasihu mun bashi bayanai dalla dalla wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka kuma taimake shi da mala'ika jibrilu shine ruhul qudus ruhi mai tsarki to daga nan ne sai ce ila qauli qauli hudin shine walau sha Allah maqtatala alladhina min ba'dihim da Allah ya ga dama da waɗanda suka zo a bayan annabawan nan al'ummar annabawan da ba su faɗa ba, kaman Yahudu, kaman Kirista da ba su dinga yaƙar junan suna kashe junansu ba, suna rigingimu akan maganganu da karantarwa da matsayin annabawansu ba, da Allah ya ga dama da Kiristoci ba su kashe junansu ba, da Allah ya ga dama da Yahudu ba su kashe junansu ba. Min ba ma ja a bayyanatu, bayan kuma ga shari'a ta zo musu ƙarara, walakin ikhtalafu yadda abun ya faru shine sun yi sabani ne fa minhum man amana wa minhum man kafar wasu suka yi imani wasu kuma suka kafirci kaga wanda suka yi imani su Allah ya yaba wanda kuma suka kafirce Allah ya zarge su da kafirci shi annabi Isa bayan shudewarsa wasu suka ci gaba da cewa annabin Allah ne ruhin Allah ne wasu kuma suka kafirce suka ce a'a dan Allah ne aka dinga rigingimu tsakanin waɗannan bangarori guda biyu har da yaki har da kisa kaga walakin salafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya ga dama da basu mai yakin ba wa qawluhu fa qawluhu fadan Allah da yace walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar cewa da Allah yayi amma dai sun yi sabani ne aka samu wasu su suka yi imani wasu wasu kuma suka kafirce wannan hamdul li ihda ta'ifataini yabo ne ga daya daga cikin bangarorin guda biyu wa humul mu'minuna sune mu'minai wa zammul ukhra da kuma zargi ga ɗayan su ne kafirai Allah ya tsare mu daga kafirci wa kazalika qawluhu hakanan fadin Allah da yake cewa hadhani qasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin ila qawlihi zuwa fadin Allah da yake cewa inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati Allah yace hadhani khasmani waɗannan abokan husuma ne guda biyu ikhtasamu fi rabbihim sun yi husuma game da ubangijinsu da masu ainihin imani da kafirai waɗanda suka yi mubaraza a ranar badar kamar yadda za mu zo mu ci fallazina kafaru ɓangaren kafiran a cikin wannan husuman qutti'at lahum thiyabun min nar an kera musu an yayyanka musu tufa na gidan wuta yusabbu min fawqi ru'usihim go alhamim kuma za a dinga tilalo musu ruwan hamim ruwan wuta daga ainihin kansu za a dinga musu jiko da ruwan wuta tun daga kansu wanda yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wanda wannan zai toye gaba ɗaya abin da ke cikin cikin su da kuma fatarsa gaba ɗaya ragargaza ta Allah ubangiji ya tsare mu walahum maqami'u min hadid sannan a sa musu sasari na ƙarfi a cikin gidan wuta waɗannan kafirai Allah yake cewa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk sanda suka so su fita sai an maida su cikin wutan wa qila lahum a dinga cewa da su zuqu azabal hariq ku ku dandana ku sha wuta wanda take mai konawa Allah ubangiji ya tsare mu daga ita sannan sai Allah yake cewa innal ladina innallaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati Allah zai shigar da wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai jannatin kaza kaza kaza zuwa ƙarshen ayoyin da suka zo a cikin suratul hajj ko eh uidu fiha min ghamm amma da su cikin gidan wutan saboda ainihin a ƙara sanya su cikin kunci da bakin ciki to waɗannan kafiran kaga Allah ya zarge su sune gashi nan ya bada labari yace ma'ama sabata fi sahihaini ka hada wannan aya da abin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim an Abi Dharr radiyallahu anhu daga sahabi Abu Dharr Allah ya kara masa yadda annaha unzilat fil muqtatilina yawm badr an saukar da wannan aya ne game da wanda suka yaki junansu suka yi mubaraza ranar yakin Badar Hamza wa Ubaida Ali wa Hamza wa Ubaida da Aliyu dan Abu Talib radiyallahu anhu da Hamzatu dan Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda da ainihin Ubaida shine Ubaida ibn al-Harith ɗaya daga cikin shi ma sahabbai manyan sahabbai Allah ya kara musu yadda waɗannan guda uku wallazina barazuhum da su da wanda suka yi mubaraza da su ranan min quraishin daga cikin quraishawa wa hum utba wa shayba wal walid sune wasu bakaken arna utbatu da shaybatu waɗannan guda biyu ibna rabi'a kenan ƴaƴan rabi'atu manyan kafirai ne na aka kashe su da kuma walidu ibnu ibnu abin nan ko ibnu rabi'a ko alwalidu dan rabi'a shi ma bakin kafiri ne na aka kashe su gabaɗin su uku a wannan ainihin mubaraza to waɗannan sunaye da ya ambata ya sassauke musu lambobi tun daga inda ya ce aliyu ya ce huwa sahabiyul jalil ali ibnu abi talib ibnu abdul mutallib ibnu hashim al-qurashi abul hasani baban hasan aliyu dan abu talib dan abdul mutallib ba quraishi rabi'ul khulafa'ir rashidina na hudu daga cikin halifofi shiryayyu radiyallahu anhum wa ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sannan kuma shine cousin din annabi alaihi salatu wassalam wa ahadul ashara al-mubashshirina bil janna har ila yau sayyidina ali ɗaya ne daga cikin goma nan yan aljanna wa awwalu man aslama ba'da khadija wa qila ba'daha wa ba'da abi bakarin wa huwa sabi farkon kuma wanda ya musulunta bayan sayyidina abubakar ko kuma kamar yadda wasu suka ce bayan abubakar da kuma ainihin wato bayan khadija da kuma abubakar zawwajahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu fatima manzo Allah ya aura mishi yarsa fatima wastakhlafahu fi firashihi yawm alhijrati ala dawa'i annas ala wada'i annas manzo Allah ya bashi aikin kuma ya kwanta a makwancin annabi sallallahu alaihi wasallama ran da manzo Allah ya fita hijira sannan ya bashi kuma kayayyakin ajiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ajiye da su na mutane dan ya mayar musu wa hadara sa'iral mashahidi ya je kuma dukkanin yaƙe-yaƙen ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah wa abla fil harbi yayi aikin a zo a gani a yaƙe-yaƙe wal jihadi da kuma cikin jihadi wal mubaraza da kuma wajen fito na fito da kafirai wa fataha Allahu ala yadayhi khaybara shine ma Allah ya bude khaybara a hannunsa buyi abin khilafati ba da Usmana hatta qatalahu Abdurrahman ibn Miljam sanata 40 lil hijra ya zama halifan musulunci bayan kashe Sayyidina Usman har zuwa lokacin da wani ainihin wato Bakhawarije din nan Abdurrahman dan Miljam ya kashe shi shekara ta 40 bayan hijira wa kana aqdas sahabati yafi kowa iya hukunci a cikin sahabbai wa min a'lamihim kuma na daga cikin mafiya ilimi a cikin sahabbai radiyallahu anhu Allah ya dada Sayyidina Ali ka karanta wannan tarihi a cikin albidayatu wan nihaya mujallad na bakwai shafi na 324 zuwa 362 da littafin tabaqat ibn sa'ad al-misri a mujalladi na uku shafi na 19 zuwa na 40 sai kuma yace hamza huwa sahabiyul jalil ammu rasulillahi babban sahabi baffan annabi sallallahu alaihi wasallama wa akhuhu min ar-rida'a kuma dan uwan manzon Allah ta wajen shan nono حمزة بن عبد المطلب بن هاشم أسلم في السنة الثانية من البعثة حمزة يا مسلمت أشكرا تبيو بايا وهي فقوي جانب المسلمين فقوى جانب المسلمين يكارا وبنغر المسلمي كرفي لأن حمزة من أعز قريش وأقواها شكيمة yana daga cikin wanda suke masu ainihin daraja wanda kuma yafi kowa karfin jarunta a cikin Qurayshawa وهاجر وشهد بدرا وأهدا وقتل وفيها قتل رضي الله عنه سنة ثلاث حمزة ياي هجرة أن يبدر رشي sannan kuma an je Uhudu a nan yin shahada shekara ta uku wa kana yusamma ana ce da shi asadullahi wa asadu rasulihi zakin Allah kuma zakin manzon Allah undur ka karanta tarihin Amza a Usdul Gaba a mujallad na biyu shafi na 46 zuwa da 50 da littafin tabaqatu Sa'adi ibn Sa'din a mujallad na uku shafi na takwas sai ya ce ubaida kuma shine ubaida ibn al-harith ibn abdul mutallib ibn hashim al-qurashi ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi ma dan gidan baffan annabi ne alaihi salatu wassalam aslama mubakkiran fi makka ya musulunta da wurwuri a kasar makka thumma hajara ila al-madina kuma yayi hijira zuwa kasar madina wa kana lahu manzila aliya inda rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah yana ganin girmansa kwarai wa qa'ada lahu luwa'a awwala luwa'il lil muhajirina manzo Allah ya kulla mishi tuta ta farko ta muhajirai a wajen jihadi wa shahida badaran wa barada fiha utbata min al mushrikina fakhtalafa darbatayn fatuwfiya ala ithriha radiyallahu anhu yace sun yi mubarada shi da ainihin utba a cikin mushrikai kenan ranan badar sai suka suka yi majunansu sara bibbiyu wanda daga ƙarshe a sanadiyan wannan rauni ne shi wannan sahabi ainihin wato Ubaidah ibn al-Harith Allah ya mishi rasuwa Allah ya gafarta mishi karanta Ustul Gaba a cikin mujallar na biyu shafi na 356 zuwa da bakwai sai kuma waɗannan da yace Utba da Shayba da Walid yace Utbatu wa Shayba huma ibn Rabi'at ibn Abd Shams ibn Abd Manaf al-Qurashiyani sune ƴaƴan Rabi'atu ƴaƴan Abd Shams ƴaƴan Abd Manaf Qurayshawa ne kana min utatil mushrikina suna daga cikin kafirai mafiya tsiya mafiya iya kafirci wa ashaddihim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wanda kuma suka fi tsananta gaba da kiyayya ga manzon Allah wa alal mu'minina da kuma gaba da kiyayya ga mu'minai harban wa iza'an wajen yaki da cutarwa fakana mimman da'a alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ayanihim suna daga cikin waɗanda manzon Allah ya ayyana su ya faɗi sunan su ya musu baka addu'a amma walidu shi ko walidu fa huwa ibnu la'ataba ibnu rabi'at al-mazkur shi kuma dan gidan la'ataba ne dan gidan wato dai rabi'a din kaman su waɗancan guda biyun kawunnan shi ne wa kana aidan min utatil mushrikina fi makka shi mana daga cikin mushrikai mafiya tsiya wajen kafirci a makka ka karanta tarihin su a cikin albidayati wan nihaya mujalladi na uku shafi na 273 sai ya ce a sama wa aktharu al-ikhtilaf alladhi yaqulu ila al-ahwa'i bayna al-ummati min al-qism al-awwal mafiya yawan sabanin da ainihin yake komawa ya jawo fitina yake jawo san zuciya a tsakankanin al'umma ya ulu ilal ismil awwal yana komawa ne zuwa ga ɓangare na farko shine wanda ake zargin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin saɓan da ke jawo rigima tsakanin al'umma yakan kasance ne a mafi yawan lokuta saɓani irin wanda dama ana zargin ɗaya daga cikin ɓangarorin da suka yi shi wa kazalika ala ila safkin dima'i hakanan kuma wannan yakan jawo har a zubar da jini wastibahatil amwali a halarta dukiyar musulmi su halarta wa junansu dukiyar junansu su ɗiba a matsayin ganima wal adawati wal bagda kuma ya jawo gaba da kyamar juna li'anna ihda ta'ifatayn la ta'tarifu lil ukhra bima ma'aha min al haqqi wala tunsifuha saboda zai zama ɗaya daga cikin kungiyoyin guda biyu ba ta iya ikirafi ba ta iya yarda da cewa akwai wani bangare na gaskiya a gun abokan husumar su kuma ba ta yi ma abokiyar husumar ta watin adalci bal tazidu ala ma ma'a nafsiha min alhaqi ziyadatu min albatil hasali ma kowane bangare zai ƙara abin da ke tare da shi na gaskiya sai ya ƙara barna a cikin wannan gaskiyar domin ko zargin waɗancan da yake yi cewa ba su da gaskiya ko misƙalin zartin shi ma kanshi barna ne wa kadhalika al-ukhra haka ɗayan bangaren ma in kun tuna an ambaci bangaren ya ce zai zama kowane bangare suna da wani abu na gaskiya a cikin su abinda ake munaza a kan shi dalilan su ko wujahatu nazar din su kowa yana da wani bangare na gaskiya ba wanda yake da daidai 100 bisa 100 ba wanda kuma yake da kuskure 100 bisa 100 to me yasa za a zarge su shine kowane bangare ya ki yadda da daidan da ke wurin abokin hamayyarsa bai tsaya iya nan ba kuma wannan bangaren sai kuma yana ƙaro wasu barna yana zubawa a cikin nashi gaskiyar ya ƙi ganin gaskiyar da ke gura abokin husuma shi sannan ya ƙara wa nashi ainihin wato gaskiyar ya ƙara mata barna wannan shi ne irin saɓanin da ya dinga faruwa a wasu lokuta a zamunan da ainihin suka shuɗe ko a nan kurkusa alal misali irin wanda ya faru da malam nasir albani ya ba da labari cewa an wayi gari a ƙasarsu ta dimashka a masallaci ɗaya har akwai kowane sallah ana yin jam'i guda hudu ne kowace mazhaba tana da limaminta saboda bata yadda da abin da ke gurin ɗaya mazhaba ba wanda akwai gaskiya akwai ba gaskiya ba amma ba ma wanda yake bin kowa sallah azhar malikiya za su yi hanafiya za su yi shafi'iya za su yi hanabila kowanne da limamin su kowanne za su zo su kira sallah su sallah bayan ɗan lokaci waɗanda ma su su kira sallah su sallah sallolin nasu ba iri ɗaya ba kuma ba sa ganin waɗannan sun dace da ainihin wato daidai in ba sa cikin su kai har ma ta kaima idan an samu wani lokaci da wasu daga cikin mazhabobi ko ƙungiyoyin addini idan suka je suka yi wa'azi suka musuluntar da kafirai sai wata ƙungiya ta addini ta zo ta ce waɗannan kafiran musuluncin ku bai musulunci ba saboda wannan da suka baku musulunci su ma ba a cikin shi suke ɗari bisa ɗari ba mala albani ya ba da labarin wannan a cikin muƙaddiman ainihin wato sifatu sala cewa haka ya fara kasar Japan har waɗannan sababbin musulunta suka shiga cikin haira cewa to da sun yi zaman su kawai inda suke sun ce sun shiga an ce ba su shigu ba wannan ya daga cikin bala'in da mutane suka samu kansu a cikin musulmai ubangiji Allah ya raba mu da sabani ire-iren wannan sannan ko kuma a wayi gari kamar yadda ya ƙara bayar da labari in ba na manta ba a cikin takikin da ya ma littafin a kirtar da hawiya cewa har ta kai ma ana ba da fatawa cewa bai halasta ba shafi'i ya auri ba hanafiya ba bukar wasu fita sadawiya ne sai dai ya maimaita shi a wani kuma ya ce sai kuma aka zo aka samu wani malami sai shi kuma ya ba da wata fatawa yace a'a ya halasta ba shafi'e namiji ya auri ba hanafiya mace amma aka san haka bai halasta ba yace sai a dauke ta kamar ahlul kitabi kaga hadhihi ashaddu min tilka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a sai mun ba a hankali fa saboda wannan babu shakka irin wannan sabanin ya ci mutane da dama a cikin addinin musulunci ya ci kungiyoyi na addini da dama ya ci tafiya iri daban-daban a cikin addinin musulunci shine a wayi gari wani kankanin sabani wanda bai kai ya kawo ba sai ya zama abin da ya kai kuma ya kawo a kan shi abin da watakila bai ma kai fasikanci ba gayatul amr a ce kuskure ko zalla ko son zuciya ko khilaful aula ko bid'a wata take ainihin wato take rage martaba ko yin abu ba haka ya dace a yi ba ko biye ma duniya ko duk wani abu zai iya zama sanadin saɓani sai ya zama a sanadiyar wannan sai mutane su wargaza ga baki ɗaya tunaninsu a kan shi su dambara munanan maganganu a kai a kawo kaji har yana kaiwa ga zubar da jini har kisa har halasta dukiyar juna har halasta wa juna kama 'ya'yan juna a matsayin bayi duk wannan ya faru a tarihin ƙungiyoyi na addinin musulunci da tafiye-tafiye da makamantansu musamman a ƙasashen da ainihin haka ya faru kamar da kaji ƙasashen sham ƙasashen andalus an samu ire-iren waɗannan rigingimu da sauransu a wasu zamanna da kuma har kullum zamani yana zuwa da abubuwan da suke kamar suna kama da irin wanda suka faru wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi Allah ubangiji ya tsare mu sai ce wa kadhalika ja'ala Allahu masdarahu al-baghya fi qawlihi dan haka ne ma Allah ya sanya cewa masdari tushen da ake samo wannan sabanin shine albagyu ta'addanci ne da Allah ya ce wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum babu wanda suka yi sabani game da littafin Allah waɗanda aka baiwa littafin Allah ba su sabani ba sai bayan da bayyana gaskiya ta bayyana a tsakankanin su me yasa suka yi sabanin sai ce baghyan bainahum dan wuce iyaka tsakankanin junansu dan ta'addancin da suka wa juna wa hadha wa zakara hadha fi ghairi mawdi'in min alqur'ani li yakuna ibratan li hadhihi al-umma Allah ya ambaci irin wannan magana a wurare da dama cikin alqur'ani dan hakan ya zama abun lura ga al'umma wa qaribun min hadha al-babi abin da ke kusa da irin wannan kuma shine ma kharrajahu fi sahihaini riwayar da su Bukhari da Muslim suka fitar a cikin littattafansu a sahih an abi zinadi an al'araji an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama qala manzon Allah yace zaruni ma taraktukum ku kyare ni akan duk abin da ban faɗa muku ba fa inna ma halaka man kana qablakum kadai abin da ya batar da abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku bi kafarati su'alihim yawan tambaye tambayensu marasa ma'ana wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma saba wa annabawan bayan an ba su amsa za su yi tambaya su ce me hukuncin kaza in aka ce musu ga hukunci sai su ce kuma to ai ba za mu yi wannan hukunci ba kalla dai kaga misalin kissan masu ashabul baqara ta cikin suratul baqara an ce kai su yanka saniya suka ce to wata iri me wata irin kama ai na za mu same ta yanzu ya zami suka yi ta kawo sabani iri iri fa'iza na haitukum an shay'in fajitanibuhu annabi ya ce idan na hana ku abu to ku guje mashi gaba ɗaya wai za amartukum bi amrin idan ku na ce ku yi wani abu fa'atu minhu mastata'tum to ku iya iyawarku wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi ne ingantacce ga bukhari ya fitar da shi a lamba ta 7288 da muslim a lamba ta 1330 da ainihin wato bakwai sai ce fa'amarahun bil'imsaki amma lam yi umaru bihi sai manzan Allah su ɗari salama ya umarci mutane cewa su kame bakinsu daga duk abin da ba a umarce su da shi ba mu'allilan ya kafa hujja da dalilin yin haka bi anna sababa halakil awwalina innama kana kasaratu su'al cewa da ɗai abin da ya jawo mutanen farko suka halaka shine yawan tambaye-tambaye ثم الاختلاف على الرسل بالمعصيه sannan kuma sabawa annabawan ta hanyar sabo ta yin hanyar yin zunubi ta hanyar kin bin umarnin da kuma suka tambaya aka basu kama akhbarana Allah an bani Isra'ila min mukhalafatihim amri Musa fil jihadi wa ghairi kamar yadda Allah ya bada labari game da banu Isra'ila suka bada suka saba wa annabi Musa game da al'amarin jihadi da aka ce su shiga gari kaza suka ce ba za su shiga ba su ba za su shiga ba fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idu haka suka ce je da kai ubangijinka ku je ku yaki mu muna zaune anan idan an gama yakin ma shi aga saba wa annabin Allah ne suka yi wa fi kasarati su'alihim an sifatil baqara da kuma tambayoyin da suka dinga yin tambaya kala kala akan ainihin wato wannan sariya da su mutanen kwarai ne masu bin doka da da aka ce inna allaha ya amurukum an tazbahu baqara shikenan baqara din nan na kira kowace tayi sai su je su nemi baqara kawai su yanka kawai sai suka ce yanzu nan zaka mana shegantaka ne kuma annabi Musa qalu atattakhiduna huzwa yanzu nan an kashe mana dan uwa ka ce wai mu je mu yanka wai saniya wai mu dauki bindi wai mu buge shi da tashi yace musu ina jin tsoron Allah a'udhu billahi ana kuna min aljahil to sai suka ce ka tambayen mana Allah naka qalu duna rabbaka yubayyin lana mahi ya ga mana wace iri ce a ce mana kawai saniya a sai a mana bayani dalla dalla ai shekara kaza mai kala kaza wadda ta yi tana da abu iri kaza suna son wato detailed specifications to shine Allah ya ta ƙara musu waɗannan abubuwa daga ƙarshe Allah yake cewa fadhabahuha wa ma kadu yaf'aluna suka yanka ta da ƙyar da jibin goshi suka iya yanka ta domin abin da ya inganta shine da suka je suka ga wannan saniya irin wannan siffofin da suka jawo kansa na bala'i sai mai sai ta suka ce ba ta sayarwa bace kuma sai zama duk ƙasar babu irin babu wata saniya sai irin ta suka dinga roƙo Allah Allah cewa don Allah taimaka a siya musu da ƙarshe aka ce to in za a siya musu abin da za a yi sai an yanka ta an feɗe sannan za a yi ta zuba zinariya sai ya cika fata sannan shine kuɗin ta in sun yadda suka ce sun ji sun gani dan baya da suka yi sun riga sun ɗauka kansu bala'i da sun yadda daga sanda aka ce inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara daga nan kawai sai su je the next saniya da suka gani ta amsa wannan sunan sai su yanka to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta masabbai irin wannan gargadin akan ire-iren wannan zangayin a karatukan nan da malam Umar yayi kwanan nan ya tattauna wannan mas'ala bidikka bi tafsir game da ire-iren waɗannan abubuwan don su suke kaiwa ga ta'awili da shubha da kuma mutane su dawo kansu bala'i har ana suke cewa an kai ma gaba ɗaya mun daina yin tambayoyi Allah Allah muke ba kauye yabo mai hankali mai dabara domin shi doka bata hau kan shi ba yayi tambaya mu ko mu ji ilimin yana da kyau mutane su kula da irin wannan jama'a game da yin tambayoyi waɗanda ba su da ma'ana waɗanda babu wani ilimi da zaka koya a cikin su wanda ba wani abu ne na ibada ya faru da kai kake neman fatawa ba idan mutum yana makan shi tambayoyi sai abin ya faru da shi ya tabbata a cikin hadisin muslim wanda yake cewa taqijan yanzu mutum ya je ya ga matar shi da wani ya zai yi kenan ana ta kwabar shi baya ji sai da Allah ya jarce shi da irin wannan abu ta kai maka ka dinga kanka irin wannan fatoyi ka ce a'a to yanzu idan gobara ta kama da ni a cikin gidan nan ya zan yi kenan alaga ta mala ina amron malam da gobara ta kama ka to kana nan mutane sai Allah ya jabce ka da abu kwatan kwacin wannan ko ire iren shi alaga ta malam ni ne nake da mota ina cikin tafiya na taka na ji ba burki sai na kade mutane kuma hakan bai faru ba kake wannan fatan to fata na gari dai bawo shi yace lamiri duk irin wannan imam malik daga cikin mazhabin shi shine baya bada fatawa na iftiradiya sai a bari sai abin ya faru tukunna hanafiya sune suke da irin wannan mazhabin su kirkiro mas'ala sai su ce me hukuncin ta Allah shi kyauta a takeice jama'a babu kyau yawan tambaye tambaye na abubuwan da basu faru ba babu kyau sai in ya faru ne sai ka nemi fatawa amma idan bai faru ba kai ba mai bincike ba kai ba malami ba kai kawai mai saurare ka yi iya abin da aka ce ka yi fasda bi ma tu'mar abin nan da aka ce ka yi shine ma amartukum anhu fa atu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fajtanibu iya wannan ka yi in ka mutu kana yin wannan insha Allah zaka tsira ran da ka shiga wata matsala daban sannan sai ka nemi fatawar malamai Allah ya shirye shi mu to shine sai malai yake cewa a walakin hadha al-ikhtilaf على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء كما يقول اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه yace wannan sabanin da ake nufin cewa ana yi wa shugabanni annabawa abinda ake nufi da shi wallahu alam shine annabi din ya bada umarni sai a kibi ikhtilafin shine mukhalafa akwai bambanci tsakanin lafazin ikhtalafa da kuma khalafa aka ce khalafa shine mutum daya ya faɗi magana da ya kamata a bi sai aka kibi to wannan mukhalafa kenan kaman da idan ya kibin umarnin uba ya mishi mukhalafa kenan amma ikhtilafi to su kowa yana da ra'ayinsa kenan kaman yanzu misali a ce wana da wana matsayinsa daya sai suka yi sabani to sunan shi ikhtilafi amma matsayinsu ba ɗaya ba ɗaya na gaba da ɗayan a shekaru ko dangantaka ko ilimi to wannan sunan shi mukhalafa ma'ana tsageranci kenan mun gane kunnan kashi da za ka yi ma na gaba da kai sunan shi mukhalafa amma saɓani da za ku yi da kininka sa'anka shine ikhtilafi yace da haka wannan ikhtilafin da annabi ya ambata cewa ana saɓawa annabawa ba wai dan yana nufin da mutanen talakawa a cikin addini da annabawa matsayinsu ɗaya ba yana nufin mukhalafa din ne mun gane fasarar da yake mana wal ikhtilaful awwal mukhalafatu ba'dihim ba'da amma wancan na farkon da aka ambata mutane isu isu shine su sabawa junansu wa in kana al-amrani mutalazimani mutalazimaini duk da yake al'amarin guda biyu suna shiga cikin junansu aw anna al-ikhtilafa alayhi huwa al-ikhtilafu fi ma bainahum ko kuma sabawa annabawan na nufin sabawa tsakankanin mutane isu isu tunda idan wani ya sabawa annabi wani kuma ya bi shi sai zama yanzu isu isu sun sabawa junan su kenan wajen biyayyar fa innal labza yahtamiluhu lafazan hadisi yana iya daukan wannan ma'ana thumma al-ikhtilafu kulluhu qad yakunu fi at-tanzili wal hurufi kama fi hadith ibn mas'ud yace sa'annan shi sabanin gabaki ɗayansa yana iya faruwa ne fi tanzili game da matanin alkur'ani wajen karanta shi ko wajen fahimtarsa wal huruf ko wajen wasu ainihin wato haruffa wajen wata riwaya ko wata yanayi na kira'a kama fi hadisi ibnu mas'udin kamar yadda aka ambata a hadisi ibnu mas'udin da ya gabata a baya game da wancan da ya karanta wata aya ibnu mas'udin ya ji cewa shi ba haka ya san ayan nan annabi ya karantar da ita ba wa qad yakunu fi ta'wil kuma ana iya samun wannan ikhtilafi game da fassara ma'anar wannan aya kama ya tamiluhu hadisa abdullahi ibn amr kama yadda hadisa abdullahi dan amr yake nunawa fa inna hadisa amr ibn shu'aib yadullu ala zalika in kanat hadhihi alqissa yace domin kuwa hadisin ainihin wato abdullahi amru hadisin amru dan shu'aib yana nuna haka idan wannan kissa ta kasance haka take menene hadisin amr dan sha'ib sai ce qala ahmad fil musnadi haddathana isma'ilu qala haddathana daud ibn abi hind an amr ibn sha'ib an abihi an jaddihi anna nafaran kanu julusan bi babin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa qala ba'dhum yace wasu mutane sun kasance suna zaune a ainihin kofar gidan annabi sallallahu alaihi sallama sai wani daga cikinsu ya ce alam ya kulillahu kaza wa kaza ashe ba Allah ya faɗi kaza a wuri kaza ba kuma ya faɗi kaza a wuri kaza nan ya ce ranar alkiyama za a yi awa kaza can kuma ya ce kaman kwanaki kaza kaga ai ya bambanta da juna ashe ba Allah a nan ya ce kaza ba can kuma ya faɗi kaza kaga kamar wannan ayoyi ba su dace da juna ba irin wannan zantukan da mutane yan bidiya suke kokarin kawowa to wani haka kawai sai wani motsi ya same shi a cikin kwallon shi sai fara irin waɗannan maganganun wa qala ba'dhum wani kuma sai ce alam yaqulillahu kaza wa kaza to Allah kuma baka ji auri kaza yace kaza da kaza ba fa sami'a zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa kharaja manzo Allah ya ji haka sai ya fito fa ka'annama fuqi'a fi wajhihi habbur rumman kamar an watsa mishi ƴaƴan itacen rumman a fuskar shi tayi jazir ma'ana alama fushi fa qala sai ce abi hadha umirtum wannan shine abin da aka ce ku yi aw bi hadha bu'istum akan wannan ne aka aika muku annabawa an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd ku dinga buga wani littafin Allah wani bangare da wani kuna buga junan su innama dallatil umam qablakum fi misli hadha kun ga wannan abin da kuke yi to shine ya batar da al'ummomi kafin ku innakum lastum mimma hahuna fi shay'in ku game da abin da ke cikin nan ba ku da wani matsayi unzuru allazi umirtum bihi ku duba abin da aka umurce ku da shi fa'amilu bihi ku aiki da shi wallazi nuhitum anhu fantahu anhu abinda aka hana kuma kai ku bari ku tsaya iyanan ba aikin ku bane ya ku musulmi irin wannan gwara ayoyi din da ake shi sa kamar magana da muka yi a ran nan cewa na daga cikin kuskure shine za a yi ma yara wani gasa ko musabaka ko debate a dinga kowa wannan na so ya ce lauya ya fi likita likita ya fi malamin makaranta kuma sai a dinga rabo ayon alkur'ani da hadisai ana zubawa wannan ya goyi bayan ra'ayin shi wancan ya goyi bayan ra'ayin shi ba daidai bane wannan ya daga cikin darbu kitabillahi ba'dhu bi ba'd littafin Allah ba a yin wasa da shi jama'a ba a yin abu irin wannan da shi littafi ne na shari'a na karantarwa na addini constitution ne na addinin musulunci ba daidai bane a dinga mishi irin wannan ainihin wato buga juna a jikin juna din ina fata muna biye da wannan to gashi na ya soke lambobi tun daga kan inda yake cewa min hadisi amr ibn shu'aib a kasa yace amr dan shu'aib a lamba ta 14 huwa amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as ittaraba qawlu a'immat al-jarh wa ta'dil fihi wa galibuhum ala tawfiqihi yace sunan shi amr dan shu'aib dan muhammad muhammad dan abdullah abdullah dan amr dan as sahabi radiyallahu anhuma malaman hadisi sun yi maganganu waɗanda suke masu ainihin saba wa juna wajen amincewa da shi ko rashin amincewa da su mafi yawansu sun wasaka shi innama an karu alaihi ba da riwayatihi an abihi an jaddi kawai sun kyamaci wasu riwayoyin shi ne da ya daga baban shi da kakan shi wa huwa thiqatun fi nafsi shi amintacce ne a cikin kan kanshi qala ibn hajar fi taqrib saduqun wa akhraja akhraja lahu al-arba'a ibn hajar yace mai gaskiya ne malamai hudu sun fitar da riwayarsa ka karanta taqribut tahdhib a cikin mujallad na biyu shafi na 72 tarjuma ta 607 da kuma tahdhibut tahdhib mujallad na 8 shafi na 48 zuwa 55 tarjuma ta 80 a takeice amru dan shu'aib ana ansar riwayarsa kuma wannan tarjuma ta daga cikin tarjuma take ingantacciya insha Allah kyakkyawa ce amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi sabanin dama ya zo ne game da ibhamin waye abihi din waye jaddihi din saboda in ka kalla a zahiri amur dan shu'aibu daga baban shi shu'aibu daga kakan shi muhammadu daga annabi to zai zama mun zai zama ainihin mursali ne domin wannan muhammadu tabi'i ne amma asalin yadda abin ya faru kamar yadda ibn kathirin ya tantance da shi da malam ahmad shakir a cikin bayisul hasis kenan shine cewa shi amur dan shu'aibu din daga baban shi ai baban shu'aibu daga kakan shi ba kakan amru ba kakan shu'aibu shine abdullahi kenan kuma ya tabbata cewa shi amur dan shu'aibu din ya taso ne a gun ainihin wancan baban kakan ba gun baban shi taso ba shi shu'aibu amin ba gun muhammad ya taso ba gun abdullahi ya taso abdullahi ne malamin sa kakan shi kenan kuma sahabi daga tarjuma ce wannan insha Allah hasana malamai suna karbata wallahu alam can kuma da yace a Isma'ilu yace huwa Isma'il ibn Ulayyata wa Ulayya ummuhu uwarsa ne wa abuhu baban shi kuwa إبراهيم بن مقسم أبو بشر أبو بشر الأسدي أحد الأئمة الأعلام تيني دقا تشكم من يلي ما مي مهدتا الحفاظ الثقات المتكنين مهدتا قرروا أحاديث أنا يفيش هجران شكرة تريد قوما يارس هجران شكرة تريد تسعين دا أكو انظر الجرح والتعديل na ibn abi hatimin kenan mujallad na biyu shafi na 153 zuwa da hudu da kuma khulastatut tadhhib a cikin shafi na talatin da biyu da ya sake cewa kuma dawud ibn abi hindin ya ce huwa dawud ibn abi hindin wa kunyatuhu abubakar maula abuhu maula alil a'lami al-qurashiyyin al-qushayriyin babansa bararran bawa ne na alul a'lam waɗanda suke kushairawa kabilar su imam muslim kenan ko fiqatun kathirul hadith amintacce ne mai hadisai da yawa ya rasu jira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shekara 139 ka karanta tarihi shi a cikin tabaqat ibnu sa'adin mujallad na bakwai shafi na 300 a 255 da kuma littafin al-jarh wa ta'dil a cikin ainihin mujallad na uku shafi na 411 zuwa da 12 tarjuma ta 1881 sai sake cewa amr ibn shu'aib an abihi yace abuhu shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as saduqun sabtun sabata sama'uhu min jaddihi amuntacce ne mai gaskiya ya tabbata ya ji hadisi daga kakan shi shine wato abdullah dan amr din kenan yu'addu min at-tabaqati as-samina ana kirga shi a cikin tabaka ta takwas ka karanta littafin taqribut tahzib mujallad na 1 shafi na 353 tarjama ta 84 an jaddihi yace jadduhu jaddu shu'aib huwa abdullah ibn amr ibn al-as as-sahabi marrat tarjamatuhu an yi bayanin shi a baya a cikin shafi na 85 da biyar wa qala ba'dhum wasu ko suka ce innal maqsuda jadd amr ibn shu'aib huwa muhammad ibn abdullah ibn amr wa ala hadha takunu riwayatihi takunu riwayatuhu mursalatan wasu suka ce wai ana nufin kakan shu'aibu shine Muhammadu dan Abdullahi dan Amru wannan magana kuskure ce in aka ce haka to riwayar shi sun zama mursalai kenan saboda kakan nashi jaddahu Muhammad laysa lahu suhba ba sahabi bane walakin hadha ra'ayun marjuhun qad fannadahu al-a'imma wannan ra'ayi ne wanda yake abun watsi malamai sun yi kace-kace da shi ka karanta littafin tadibu tadib mujallad na 4 shafi na 356 da mujallad na 8 shafi na 40 takwas zuwa shafi na hamsin sai ya sake cewa inda ya ce inna ma dallatul umamu qablakum fi misli hadha al'umma oke ba wannan lambar bacce da ya tafi ya tafi sai ya ce lamba ta bakwai da ta takwas ya ce lamba ta takwas ga ta nan alhadisu akhrajahu ahmad fil musnad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad mujalladi na biyu shafi na ɗari da casa'in da shida ورجاله ثقات ماذا جنش أمنتتوني وأخرج ابن ماجه نحوه في المقدمة ابن ماجه يفتد كتن كتن وانا حديثي أتكين مقدمة لتاتنسا باب في القدر أتكين لمبا حديثنا تمانين دبير المجلد ندى يشافي نتلاتين دأكو وقال صاحب الزوائد في حديث ابن ماجه ملتاف الزوائد يفعل قمر حديث ابن ماجه يتي هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات wannan isnadi ne ingantacce kuma mazajen shi amintattu ne wa qala sai imam Muhammad ya ƙara cewa haddathana yunusa yunusu qala haddathana hammad ibn salama an humayd wa matar al-warraq wa daud ibn abi hind anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kharaja ala ashabihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya fito gun sahabbansa wahum yatanaza'una fil qadri suna yin ainihin rigima suna tattaunawa da juna game da kaddara fa zakara al haditha sai ya kara ambatan hadisin kaga nan ma ya sake soke lambobi inda yake cewa haddathana yunus din nan yace lamba ta goma yace shine yunus dan muhammad haddathana hammad ibn salama yace ainihin shine hammad dan salama lamba ta goma sha lamba ta goma sha ɗaya kai yace yunus dan muhammad ibn muslimin al-mu'addib al-baghdadi min at-tasi'a yana cikin tabaka ta tara sikatun saduqun babba mai gaskiya ne amintacce kaza qala abu zur'a haka abu zur'a yace wa abu hatim wa yahya ibn ma'in wa ghayruhum mata rahimahullahu ya rasu hijira da shekara 207 karanta tarihin sa a cikin taqribut tahdhib mujallad na biyu shafi na 386 da kuma tarjama ta 489 haka nan a littafin jarhuwar tadil a cikin mujallar na tara shafi na ɗari biyu da arba'in da shida tarjama ta dubu ɗaya da talatin da uku a cikin babin kalmomi wanda suka fara da lafazin da harafin mimun can da ya ce kuma hamadu ɗan salama lamba ta sha biyu ya ce hamadu ibnu salama ibnu dinar abu salama maula rabi'at ibnu malik bararren bawa ne na kabilan rabi'a na rabi'atu dan malik min bani tamim qala ibnu sadin ibnu sadin yake cewa قالوا سنتي وكان حماد بن سلمة كثير ثقة كثير الحديث حماد بن سلمة yana da ainihin aminci kuma yana da yawan hadisai warubama haddasa bil hadith al munkar wani lokaci ana samun shi ya bada hadisin da yake abin kyama wa taghayyara hibzuhu akhiran karshen rayuwarsa ya samu ainihin dan rudewa haka ta tsufa wa huwa min kibari tabaqati as-samina na daga cikin manyan malamai a cikin tabaka ta takwas وكان عالما جليلا كثير الحديث ثقة ثقة عابدا babban malami ne mai daraja mai yawan hadisai amintacce mai yawan bautar Allah karanta tarihinsa a cikin tabaqatu ibn sadin mujallad na bakwai shafi na 282 da kuma taqribu tahdhib mujallad na 1 shafi na 197 tarjuma ta 542 sai kuma Humaydu yace Humayd ibn Abi Humayd Tarakhan at-Tawil Abu Ubaida sunan shi kenan Humayd dan Abi Humayd ana ce mashi ana mashi lakabi da at-tawilu mutumin kasar basra basariyun min tabaqatir rabi'a maula li talhatin talhat al-khuzai sunan ainihin mai gidansa kenan wa qala anhu rijalul hadith malama hadisi suka ce game da Humaydun al-Tawil suka ce thiqatun kathirul hadith amintacce ne mai yawan hadisai mudallisun wanda yake yin an'ana wanda take ainihin ta magudi wa rubama dallasa an Anas ibn Malik wani lokaci yakan yi wannan magudi daga Anas dan Malik mata sanata 42 wa 40 ba'da al-mi'atil ula ya rasu jana da shekara 142 karanta tabaqat ibn Sa'd a cikin mujallad na bakwai shafi na 252 da kuma taqribu tarihi na ibn Hajar a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da biyu tarjama ta ɗari biyar da tamanin da tara ina fata mun gane wannan sai kuma ce wa matsar shi kuma matsar su ne matsar ibnu tahman alwarraq abu raja'in al-khurasani kenan al-khurasani abu raja'in rawa an al-hasan wa qatada wa raja ibnu haiwa waɗannan su ne daga cikin malamansa wa ghairihim da waninsu wa rawa anhu shu'ba shu'ba yayi hadisi daga gare shi wa Hammad ibn Salama shi da Hammad dan Salama da kuma Hammad dan Zaid wa ghairuhum da wasun su wa addahu ibn Sa'd min at-tabaqati ar-rabi'a min al-basriyyin ibn Sa'd ya kirga shi daga cikin tabaka ta hudu ta malaman kasar Basra wa qala yace wa kana fihi da'fun fil hadith yana da dan rauni a cikin hadisi wa qala anhu yahya ibn ma'in da'ifun fi hadisi ata ibn abi rabah yana da rauni idan ya riwaya daga hadisan ata dan abi rabah wa qala aidan ya ƙara cewa matsarun warraq salih matsarun warraq yana da nagarta wa zakar ibn abi hatim haddathana abdurrahman qala su'ila abu zur'a an matsarun warraq fa qala salih ka annahu layyana amrahu an tambayi ainihin wato abu zur'a tarrazi game da matsaru alwarraq sai ce me nagarta ne amma yanayin magana kaman ya dan raunata al'amarinsa ne وقال ابن حجر في التقريب سي ابن حجر يجي a cikin taqrib saduqun kathirul khata'i yayi samarin waɗannan maganganun da cewa yana da gaskiya amma yana da yawan kurakurai ya mutu shekara na da 125 bayan hijira akhraja lahu muslimun wal arba'a muslim ya fitar da hadisan shi shi da sauran malamai guda hudu karanta tahzibu tahzib mujallad na bakwai shafi na 167 zuwa da takwas da kuma taqribu tahzib mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da ainihin wato biyu tarjama ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da hudu da littafin tabakatul kubra na ibnu sadin mujallad na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu na fata mun gane wannan jama'a sai kuma ya sake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ala ashabihum yatanaza'una fil qadri fa dhakara al harifa ya ambaci hadisan kamar yadda yake a wancan wa qala ahmad imam ahmad ya kara cewa حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا أبو حازم عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال أمر بن شعيب daga baban shi da kakan shi yace kakan nashi yace laqad jalastu ana wa akhi majlisan ma uhibbu ma uhibbu anna li bihi humarun ni'am na zauna ni da dan uwana a wani mazauni cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wannan wurin na fi farin ciki fiye da shi fiye da a ce na da garke na jajayen raƙuma da dabbobi fiye da a ce na samu wadata arziki na dabbobi na fi son wannan zaman da na yi a wannan wajen saboda ƙaruwa da na yi samu a cikin wajen aqbaltu ana wa akhi na taho ni da dan uwana wa idza mashikhatun min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama julusun inda babin min abwabihi sai ga wasu dattawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna zaune a bakin kofa daga cikin kofofin gidansa fakarihina an nufarrika bainahum sai muka yi kyamar mu shiga tsakankanin su mu raba tsakankanin su fajalasna hajaratan sai muka zauna a wani gefe shine hajara muka zauna a dan gefe id zakaru ayatan min alqur'ani sai aka ambaci wata aya game da alqur'ani a cikin alqur'ani fatamarau fiha sai aka kaure da musu game da ma'anarta irin yadda ustadai suke wani kawai ana zaune shikenan sai kwararo aya sai a kama musu akan fasararta akan ma'anarta akan fiqihunta akan me hukuncin da ke cikin ta wannan yace kaza wannan yace kaza ana ta rigingimu da irin na ainihin sababbin ustadai hattar tafa'at aswatuhum haka fara daga murya ana rantsarantsi wani baya jin na wani fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mugdiban sai manzo Allah ya fito cikin fushi wa qad ihmarra wajhuhu fuskar shi ta riga ta yi jazir yarmihim biturabi manzo Allah ya dinga diban kasa yana watsa musu yana watsa musu kasa wa yaqulu yana cewa mahalan ya qau ku yi shiru ku saurare ni ya ku jama'a bi hadha ahlakatil umam min qablakum da haka ne al'ummomin da suka gabace ku suka halaka bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim saboda sabawa annabawansu da suke yi wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba'd da kuma yadda suke ainihin wato buga littafai wani bangare su buga shi da wani innal qur'ana lam yanzil yukazzibu ba'dahu ba'da lalle shi alqur'ani bai sauka dan ya ƙaryata sashen shi da sashi ba wa inna ma unzila bisidqin kadai an saukar da shi ne da gaskiya a yusaddiqu ba'dahu ba'dan ya sauka ne kadai dan bangaren shi ya gazgata wani bangare fama araftum minhu fa'amalu bihi abinda ka sani daga qur'ani kai aiki da shi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimi wanda baka sani ba to ka da shi zuwa ga masanin shi wala rudduhu ila Allah wa ila wa ila rasul ila ulil amri minhu la alimahu allazina yastanbitunahu minhu in baka sani ba kawai shikenan ya zama a wurin ka ya zama mutashabi fihi ayatun bayyinatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat to idan wanda ka sani a wurinka ya zama bayyananne ko to ka aiki da shi wanda baka gane ba to shikenan ba da kai ake ba kawai ka bar shi karka ce sai kai ta rigima to ai yanzu nan an ce kaza nan kuma an ce kaza nan an ce wa mur'atan mu'mina in wahabat labsaha lin nabi in arada an-nabi an yasankiha babu komai ya aure ta nan kuma an ce la yahillakan nisa'u min ba'd kaga nan an halasta nan kuma an halasta to yanzu ya kenan ya za a yi da wannan to kai ba da kai ake wannan magana ban dai baka san ma'anarta kawai ka yaƙuri in dole sai ka sani to tafi makaranta wata rana za ka kai kan wajen wa ula'ika humul fasiquna fa ula'ika humul zalimuna fa ula'ika humul kafiruna to wanne ake nufi an ce kuma duka aiki iri daya zaka ta jin ustazai musamman ƴan uwanmu ƴan arabiya sun fi kowa irin wannan rigima lokacin da suke daidai ganiyar garjin wato ruwan ilimi ya fara jika su sun fita daga cikin ziryan jahilai kuma su ba su kawo cikin ziryan malamai ba za ka same su da irin wannan muguwar ɗabi'a an shiga ss1 ss2 an ɗan fara koyon balaga ana ɗan zuwa gun malamai ana ɗan jin tafsirai wani ya ɗan iya ɗan jallale ne shi sai ka je na irin wannan rigingimin duk inda aka zauna aikin su kenan kawai sai wani ya jiho aya me ma'ana kaza me li irabin wuri kaza sai ai ta tarkawa ai ta kaiwa ana kawowa kuma ba wanda zai dada nauyi wani ma bai taba karanta komai akan aya ko ya saurari wa'azi ko karantawa wani malami game da ita ba amma zai faɗi magana akai da abin da yake ganin ya sani na nahawu da sarfu da balaga da adam da mandiki da makamantansu wannan aiki ne irin na kafiran da ba ai aiki ne na musulmi ba kaji da sabai suka yaka manzo Allah bai daga kafa ba komai su kala zaratin yana watsa musu kasa yana musu fada yace musu sam kar su sake irin wannan aikin jama'a wannan ba daidai bane alkur'ani ba daidai bane ainihin wato mutum ya dinga fassara shi ba yadda yake ba ba daidai bane mutum ya dinga rigima da abokin tattaunawar shi game da fassara alkur'ani ko da ku kana da gaskiya fa sai kai shiru kawai to munasaba akan wannan ba kuma daidai bane a dinga ainihin sauraron masu yin wannan aikin irin wannan tafsiran da ake yi kowa ya zo kawai ya haukan qur'ani ya dinga tattaka ayoyi yadda ya ga dama akwai abin mamaki da takaici a wannan al'amari kuma ina masarautar zazo take jama'a ina take sai an yi sallah juma'a karfe 9 take da baki cewa ta kara addinin musulunci ai wata guda ana ana tsinewa qur'ani ana zagin Allah da sunan tafsiri ina malaman masarautar zazo suke ina suke masu su kai kara cewa ga su wani rasta da bala'i akwai bala'in da ya kai abin jahilai suna fasara alqur'ani dan me ba za su je waɗannan jahilan da suke shiga rediyo har da mata ga sunan wai da sunan masu fasara alkur'ani dan me yasa ba za a je su ma kai karan su gun sarki sarki ya sa a kira su ya hana su ba in dai dan Allah yake abin da yake su ko malaman in dan Allah suke so a kare mutuncin addinin musulunci dan me ba za su yi haka ba sai wanda yake da hujja lafiyayya in yayi abu za su ce ba su yarda ba amma suna ji suna gani ko da yake da yake abin zalika mablaghuhum min al-ilm galibin su ma ba su gane cewa abin da ake kuskure bane kuma da muke magana gani suke hasada ne sai ce saboda ba sa katun sa rediyo sai suke wannan hasada mu katun mu na ba irin rediyo bane ko ba sai a rediyo mala albani ba a rediyo aka ji labarin shi ba ba da rediyo ya ɗaukaka ba ba rediyo ne sanadiyan shahararsa ba dagewa da ya akan karantar da gaskiya da juriyar da ya akan jafa'in makiya gaskiya shine Allah ɗaukaka sunan shi ba rediyo bane ba ta hanyar rediyo bane da aka ko ba sa a rediyo ba ko an saka duk ɗaya ne wai makafi sun yi dare ba wani matsala duk ɗaya ne ko a saka ko ba a saka ba kai mun gusa muka a saka dan kan wani ma ya zo ta ne mana gori ya ce ai mu muka sa aka sa karatun malamin ku a rediyo ku je ku ta saka wanda za ku saka Allah ya bada lada amma dai ya kamata sarki na ƙasar musulmai irin zazzau ƙasar malanta da malamai da ake takama cewa akwai azariya su dubo na al'amari shin kowane dan ma habba wa dabba in dai yana da masallaci kuma a masallacin na ko wasu ƴan boko ko wasu alazan birni da suka samu kuɗi ba su san abin da za su yi da su ba sai su ɗaure mai gindi sai su je gidan rediyo na tarayya ko jiha ko wani private radio ko wani fm ko gidan tv sai su kama mishi fili ai wata guda watan alkur'ani watan ramalana yana ta'annuti da wannan ta'annuti ne yana jan ayoyi yana fassara su yadda ya ga dama yana ɗauko firar duniya kawai shine fassara alkur'ani za ka tara tafsirin nan sun guda talatin da wuya ka fitar da uku lafiyayyu mana ba za ka ji fassara daga magabata ba ba za ka ji malami na cewa ibnu jaririn ya ce ba tabari ya ce ba ibnu kasirin ya ce kaza ba ba za ka ji wannan ba fa sai dai kawai shine yake faɗa yanzu shi ma authority ne kuma abin da yake faɗan ba haka bane fira ne kawai taɗin duniya zai ɗauko dama an yi kaza an yi kaza to kuma wai hadda mata ba wai matan ce muke aibatawa ba tabbas an yi mata malamai kuma ba za a fasa yi ba amma a samu mace malaman mana da gaske malamar gaske an ji an samu wata ita kife kawai tana ta badan bada mata kuma yi ana sakawa ana cewa an saka malama ta tafsiri da sai sarki malaman sarki sai su je su kai ma sarki wannan tsegumin cewa ranka ya dade abinda ake a ƙasar ka idan ka bari Allah zai kama ka ana nan ana fasara alkur'ani ba daidai ba ka yi magana sai sarki ya sa da a tsanto sunayensu sai a tattara jami'an tsaro su cika fada sai a gayyace su a ce kowa ya zo ya jawabi duk wanda ya zo shi ma sarki ya ce to mun hana ka kaka kare ba mu yadda ka tada hankalin Allah da al'umma Allah a garin nan ba to mu wannan tada hankalin addinin musulunci ma'ana wanda yake sauraron wannan abun ya zama jahili ne bai san fari ba balanta na baki me ne dauka suna kansa da ilimi ne da abin da suka faɗa daidai ne zai je ci gaba da aiki ba an halakar da shi ba kenan ba a bukata wannan tafsiran ko a lungu ango su ba a bukata a yi su balantana a saka su a rediyo ana airing din su kowa na ji sama da mutum dubu ɗari a garin zazzau ɗin nan misali Allah shi kyauta wannan ya daga cikin irin wannan aikin shine sabawa ma'anar littafin Allah fassara littafin Allah ba daidai ba karantar da Qur'ani ba tare da mutum ya iya ba Qur'ani ba ka karantar da shi sai ka iya khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu amma kai ba kanta alqur'ani ba baka iya ba kaga baka yi ta'allumi ba kenan zaka karantar da shi wannan ba ya tsaya kai akan karantar da matanin qur'ani bane da hadda da ainihin koyon tilawa ba a hadda karantar da ma'ana Allah shi kyauta shine sai mala yake cewa Imam Ahmad ya ci gaba da cewa qala wa haddatha qala Ahmad haddathana Abu Muawiya haddathana Dawud ibn Abi Hindin عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر وترانا من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا فتو سيترد متاني سنا تتونا وقمد قدر قال سيتي فكأنما تفقه في وجهه الرومان من القدر يدك سن أينهم واتو أنزبا مش واتو آئن رو itacen ruman akan fuskar shi saboda fushi fuskar shi ta yi ja yana flushing kenan qala sai yace fa qala lahum sai manzo Allah ya ce musu inji mai riwaya malakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'd me ya same ku kuke buga littafin Allah bangaren shi akan bangare bi hadha halaka man kana qablakum wannan shine sanadiyya halakar al'ummomin da suka gabace ku qala sai yace fama gabittu نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهدت ما غبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده yace ban taba tunanin nema kaina nai bakin ciki nema kaina hasadan cewa na zauna a wani waje ba inda manzon Allah yake ban je wajen ba amin irin wannan wajen ma'ana da ban samu zama a wannan wajen ba na ji wannan hadisin daga manzon Allah da na da na yi ma kaina Allah wadare da na zargi kaina da na yi asara shi sa yake cewa farko na zauna majalisin da na ji daɗin wannan zama na gara a ce na zauna a wannan wajen da a ce ban zauna ba amma an bani tajayen raƙuma da za a zaɓa a ce da na halarci wannan majalisin da kuma kan na halarta amma ga raƙuma garke guda zan zaɓi in je wannan majalisin ka a bani komai saboda alherin da ya ɗiba na wannan karatu daga mishkatun daga mishkat ta annabta a takaice jama'a wannan shine ainihin hukunci kuma in ka kalla zaka ga galibin kungiyoyin da suka bata tun daga kan khawarija ainihin wato da wanda suka biyo bayan su irin su jabariya qadariya murji'a mu'tazila da duk sauran kungiyoyi na bid'a aqidu wannan ita ce asalin wato mabubbuga batar su buga ayoyin Allah wasu akan wasu da fassara su da ra'ayin a ganin su su masu fassara ba da ra'ayin a ganin annabi ba sallallahu alaihi wasallama sai ce to nan an ce kaza nan an ce kaza nan an ce bawa ne zai yi abu da kanshi nan kuma an ce Allah ne yake wa ma tasha'una illa an yasha Allah can kuma an ce inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura to wanne ne kenan yanzu idan mutum ya kafirci shi da kanshi ko Allah ne ya sa shi ya kafirci sai wannan ya bangire waccan aya yace ni ina ganin da kanshi yayi nan gwani ko ya ce a ba shi yayi ba Allah ne ke sarrafa shi shikenan sai kowa ya rike rabin gaskiya ya ta ɗayan rabin gaskiyar da haka aka ta samu waɗannan bidiyoyi da haka aka ta samun su da haka da haka da haka suka yaɗu suka zama da suka yanzu babu shakka wannan abu ne mai matukar hadari jama'a shi yasa mutane kamar yadda na ambata su kiyayi shiga ma qur'ani shiga da dukunkune su kiyayi alkafira cikin ayon alqur'ani wannan ba daidai bane sam ga musulmi ubangiji Allah ya tsare mu yace hadha hadisun mahfuzun an amr ibn shu'aib rawahu anhu an-nas wannan hadisi ne da yake an kiyaye shi daga amr dan shu'aib kuma mutane da dama sun ruwaito shi daga amr din wa rawahu ibn maja fi sunanihi min hadisi abi muawiya kama suqnahu kuma an samu ainihin ibn maja ya fitar da shi a cikin sunan dinsa daga hadisin abu muawiya kamar yadda kaji mun kwararo shi inji ainihin malam ibn taymiya da ya ta sauke lambobi daga ciki bari mu karanta waɗanda suke ainihin suna da ƙare-ƙaren ilimi don wasu galibi za ku ga muna tsallake saboda bayani ne kai akan wata nuska ta ce kaza wata nuska ta ce kaza mas'aloli ne ta hakiki da shi malamin yayi wato Nasirul Aqal kenan a takeice inda yace a a na'am sai mun inda yace lamba ta biyar Ibn Majah yace rawahu Ibn Majah bi hadha al-lafz حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه وهم يقتسمون في القدر manzo Allah ya fito tare da sahabbai suna rigima akan kaddara fa ka annama tafaqqa min wajhihi fi wajhihi habbur rumman min al-ghadabi kaman an watsa mishi ƴaƴan ruman a fuskar shi saboda fushi fa qala sai ya ce bi hadha umirtum aw li hadha khuliqtum dan wannan aka umarce ku da wannan aka umarce ku koko da haka aka halice ku tadribuna alqur'ana ba'dahu bi ba'd kuna buga sashen qur'ani akan sashe bi hadha halakatil umam qablakum wannan shine bala'in da ya halaka da al'umma kafin ku qala fa qala abdullahi ibn amr sai abdullahi dan amr yace ma gabittu nafsi bi majlisin takhallaftu fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma gabittu nafsi bi zalika al majlisi wa takhallufi anhu yace ban taba kyamata kaina na jahushin kaina akan wani wuri da na zauna a baya inda manzon Allah yake ba fiye da wannan waje karanta sunan ibn majah a cikin muqaddima a cikin babul qadri lamba hadisi na 85 mujallad na 1 shafi 33 wa qad ashartu ila qawli sahibu zawaid an al hadith sahih al isnadi wa rijaluhu thiqat yace na ambace magana mai littafin az-zawaid cewa hadisin ya inganta mazajen shi amintattu ne وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم yace hakika imamu ahmad ya rubuta a cikin saƙon da ya aike wa sarki almutawakkil ala Allah ya rubuta mishi wannan hadisin sannan kuma ranar da aka fito da shi yawmuddari ranar da aka je da imamu ahmad aka fito da shi daga gidan yari aka zaunar da shi a gidan fadan wannan waziri mai suna ishaqa dan ibrahim al-wazir aka zaunar da shi da malamai na bid'a su ibnu abi du'at suna so su tattauna da shi to a wannan shi ake ce ma yawmud dar to landa aka yi wannan zaman imamu ahmad suna ta kokarin sai sun cusa shi cikin wannan rigima ya dinga kawo ayoyi su kuma suna kawo wasu ana gwara ayoyin abin da ya dinga ce musu mu musulmi mu ahlus sunna mu su imamu ahmad qur'ani ya umurce mu manzon Allah alaihi salatu wasallam ya umurce mu da kar mu dinga buga qur'ani sashin shi akan sashi yayi ta ce musu inna qad nuhina mu an hana mu an nadriba kitaballahi ba'dahu bi ba'd mu dinga gwara littafin Allah wani bangaren shi da wani bangare wa hadha li ilmihi rahimahullahu wannan saboda ilimin da Imam Ahmad yake da shi Allah ya gafarta mishi bima fi khilafi hadha alhadisi min alfasadi alazim game da abin da ke cikin sabawa wannan hadisi na barna wadda take mai girma da yace risalatihi yace zakara hadhihi risalata ibn al-jawzi fi manaqib al-imam Ahmad akwai littafin tarihi da Abdurrahman ibn al-Jawzi yayi na tarihi Imam Ahmad mai suna Manaqibul Imam Ahmad a ciki ya ambaci wannan wasiƙa cikin shafi na 461 zuwa da biyu ka karanta ta da tahqiqin Abdullahi ibn Abdul Muhsin turki babban malami wa zakaraha aidan Abu Nu'aym fil Hilya haka Abu Nu'aym al-Asfahani ya ambaci wannan tarihi a cikin Hidayatul Awliya'i juz'i na tara shafi na 200 da sha shida zuwa da sha bakwai a cikin tarihi imamu ahmad da ya ambata sannan wancan almutawakkil ya ce huwa ja'afar ibn al-mu'tasim ibn harun ar-rashid ibn muhammad al-mahdi ibn abi ja'far al-mansur al-abbasi wane mutum halifa ne dan halifa jikan halifa dan jikan halifa dan kakan halifa duka tun daga kan abu ja'far al-mansur halifa ne na abbasiya dan shi mahadi halifa ne harunar rashid halifa ne mu'tasim halifa ne sannan sai shi wannan mutawakkil din ja'faru dan haruna dan muhammad dan abu ja'far al-mansur halifa dan halifa jikan halifa ta tabakunnan halifa jinin sarauta kenan wannan to wannan sarki al-mutawakkil ala Allah al-khalifatu al-abbasi halifa ne na daular abbasiya wulida sanata sab'in wa mi'atain lil hijra an haife shi shekara ta 207 bayan hijira wa buyi alahu bil khilafati ba'da akhihi al-wasiq an ba shi halifanci bayan dan uwan shi al-wasiq wanda hakan ta faru shekara 232 wa kana khilafatuhu nasaran lis sunnah wa ahliha ya kasance halifancin shi ya zama wato cin nasara ga sunna da mabiyarta wa qam'an lil bid'i wa ahliha da kuma karya kashin bayan 'yan bid'a da masu bin bid'a faqad afraja anil imami ahmada domin shi ya fitar da imamu ahmad fi fitnatil qawli bi kharqil qur'ani wa akramahu wa akrama ulama al hadith was sunna ya fitar da imamu ahmad ya girmama shi kuma ya girmama malaman sunna da malaman hadisi wa dayyaka ala ahli bid'i wa ashabil farqi ya kuntata ma 'yan bid'a da masu bin kungiyoyi rahimahullahu Allah ya gafarta mishi ya rasu zana da shekara 247 karanta albidaya wa nihaya mujalladi na goma shafi na 349 zuwa da 52 wato yadda abin ya faru jama'a shine wancan wancan wato baban shi al-mu'tasim shine asalin alladhi tawalla kibarahu game da wannan mas'ala shine ya goyi bayan yan bid'a ya ba su dama ayi munazara ya ba su dama ainihin wato su faɗi ra'ayinsu kowa ya faɗi nashi daga baya ma kuma ya hammala mutane akan cewa lallai sai an yadda da maganarsu saboda Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan ja'ala kawai ce bi ma'ana khalaqa kenan da ma ai gashi wa ja'alna al-laila wan nahara ayatin ya dinga kawo inda ja'ala take da ma'ana kuma da man ya karatu a gumma malaman falsafa isa yana da gaskin hadari a ce ƴaƴan shugabanni suna karanta karatu wanda yake ba mai kyau ba domin su ne shugabannin gaba ai ta kai su jami'o'i na batattu kasashen batattu suna karatu to ana nan ana nan za su su mai shugabancin wancan abin da aka cika musu kwakwalwarsu da shi na barna shi za su su gaba da aiwatarwa to da haka ta faru har zuwa sanda mutasim ya rasu domin mutasim ya sa an kamo imamu ahmad an taho da shi a kai mai shi imamu ahmad yana ta addu'a cewa Allah kaka gama fuskata da shi sai aka wayi gari kawai ya mutu shi mutasim din aka nada dan shi wasik wasik ya ci gaba da wannan ainihin ta'addanci da goyen bayan waɗannan malamai da baban shi ya daura su akan wannan bid'a shi ma Allah ya kauda shi bayan dan lokaci kankani sai wannan mutawakkil ya zo sai aka samu furja shine ya yayi Imam Ahmad wannan bala'i da ya sami kanshi a ciki aka sake shi aka girmama shi aka girmama ahlus sunna shine isharar da yake anan cewa yayi aikin alkhairi Allah ya saka mashi alkhairi yawmud dari yace hiya daru ishaq ibn ibrahima wazirul khilafat al abbasiyya an yi wannan tattaunawa a gidan ishaq dan ibrahima wanda yake babban wato waziri ne a wannan daula ta ainihin banul abbas sai ya ci gaba da cewa وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وقال كما الترمذي يبتد إرن ونن حديث مي ونن معنى يتشي كما باين يبتد شيء حديث حسن غريب وقال يقال تشيوا وفي الباب أن عمر وعائشة wannan babi akwai riwaya daga Umar da kuma riwaya daga Aisha radiyallahu anhuma wa Anas da kuma riwaya daga Anas dan Malik Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayan su sai mu dakata anan insha Allah idan mun zo sai mu tashi akan gaba da yake cewa wa hadha babun wasi'un lam naqsad lam naqsid lahu hahuna wannan wata kofa ce mai fadi da ba ita ce manufar mu ba anan bayani akan hukunce hukuncen sabani din nan ba shi bane anan kawai ya dai saki layi ne bayani ne akan watin rashin dacewar kwaikwayo da kafirai da aka zo ana magana akai kuma aka tattauna game da cewa daga cikin mazahir na kwaikwayon kafirai akwai saɓani shi ne kawai kai ga duk wannan magana akan hukuncin saɓani ɗin saboda karatun akwai shi ne a wajen sibin taimiya ba ɗan ƙanƙani ba ne cikakken mudu ne shi yasa za ka ta jin shi haka gashi nan ana ta ambaliya shi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum